الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة 30 ga watan Jumada al'ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 21 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ta yau ma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a kowane sati a wannan littafi namu mai albarka mai suna alfiyatul usul alfiyatul usul wallafar babban malami al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah wanda wannan shine darasi na 29 satin da ya gabata an kwana akan baiti na 189 idan ba manta ba an shiga bayani akan masailun nahai mas'aloli na annahayu wato hani da ake samu a nassi ko a aya ko a hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to za mu tashi kan baiti na 190 a shehu abdullahi rahimahullahu ta'ala yake cewa kaunul wujubi qablahu lam yasrifi صيغته عن نهيه في الأعرف نهي فلا تبقوا عقيب واضربوا بلا خلاف للبقاء لازب دل على فساد ما عنه نهي لجلهم وكيل لا فوجه فسخ نكاه للشغار عندنا والحنفي لم ير فسخا والحنفي لم ير فسخا ها هنا to الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى ya koro bayani ƙarƙashin wato sigatun nahai da ake samu a nusus na shari'a idan nassi wato ya zo da hani akan aikata wani abu to yaya za a mu'amalanci wannan siga ɗin to yau mu ta farko shine hal taqdimul wujubi qabla sigatin nahyi yasrifu sigatahu anil nahyi amla idan hani ya zo amma kamin sigar hanin kuma sai siga ta wajabci ta gabata duka a nassi ɗaya aka fara wajabta abu sannan kuma a nassin aka sake kawo kuma lafazi na hana wannan abin da aka wajabta a lafazin da ya gabata to shine malamai suka tattauna shin yanzu wannan hanin za a bar shi akan haƙiƙarsa ko ko waccan siga ta wajabtawa za ta iya karkatar da shi daga haƙiƙarsa zuwa wani abu to jumhuru na malamai kamar yadda malam zai faɗa sun tafi kan cewa gabatuwar wajabci ga sigatun nahayi to wannan baya tasirantar da canza wannan siga din na daga a ɗauke ta akan hakikata cewa dai hanin din ake nufi ko da ko wajabci ya gabata to shine yace kaunul wujubi qablahu kasantuwar a yi amfani da lafazi na wajabci qablahu kamin sigatun nahayi kamin sigan na hani ta zo to lam yasrifi ai lam yasrif sigatahu an nahayi to hakan ba zai karkatar da sigar hanin daga hanin ba fil a'arafi a cikin zance wanda yake sananne a gun malamai ai fil qaulil ma'ruf a cikin zance wanda yake sananne a gun malamai ko da an yi amfani da lafazi na umarni wanda ka nuna wajabtawa akan wani hukunci sannan kuma daga bayansa kuma sai aka sake zuwa da siga ta hani to wancan wajabcin ba zai karkatar da wannan siga akan hakikata ta hani ba ballantana a yi tunanin cewa to ai hanin yanzu za a karkatar da shi zuwa ga majaz waɗanda muka yi a baya a'a za a bar shi akan hanin nan dai ake nufi ba wani abu ba to shi ne ce na hayun saboda haka in an samu haka to shi kenan za a tabbatar da hani to na hayun hani ya zo na lafazin fala tabagu alaihin na sabila wato kada ku nemi wata hanya ta cutar da mata to wannan hani ya zo a ƙiba ƙarshen wadribu hunna ku buge su to shine ya ce wadribu wadan iya ce hunna to taf'ila din za ta kare to shi yasa ya karkatar da lafazin zuwa ga wadribu cewa ku buge su to sai da aka aka yi amfani da wannan siga ta umarni sannan daga baya sai aka ce kuma wato aka hana aka ce kada ku nemi wata hanya da za ku cutar da su matan to kaga a siyakin aya sai aka samu abubuwa guda biyu aka samu umarni shine wadribu hunna sannan kuma ga hani to shine malamai a shekhu abdullahi yake cewa na hayun wannan hani ne bila khilafin babu saɓani kowa ya yadda hatta masu ganin cewa a'a idan aka samu irin wannan a siyakin nassi aka wajabta kuma aka zo da lafazi kuma aka hana ai ba za a ɗoki hanin akan hakika ba to su ma a wannan aya sun tafi kan cewa wato hanin dai ake nufi a nan na cewa kar ku cutar da bata eh kuma hanin nan lazibu mai dawwama ne lil baqa'i ko kuma mai tabbatuwa ne lil baqa'i zuwa ga wanzuwa mana ba lokacin da za a ce hanin ya ya ya ya kare aiki ko yaushe za a samu hanin eh duk sanda aka samu wannan illa ta hukunci to za a samu wannan wannan yana ishara ne zuwa ga faɗin Allah ta'ala wallati ta khafu na nushuzahunna fa'izuhunna wahajiruhunna fil madaji to kaga sai aka ce wadribuhunna lafazin wadribuhunna umarni ne kuma mutulaki yawwa to al'amrul mutulak kuma ya dullu alal wujub ko ba gaba to gaba sai Allah ya ce fa'in a ta'anakum fala tabagu alaihin da sabila in sun muku biyayya to fala kaga aka zo da mi tabagu aka zo da sigatu sigatun nahayi aka ce kada ku nemi wata hanya na cutar da su da za ku yi ma'ana kana zaune da mace wato sai aka samu ashizuz abin na annushuz daga ɓangarenta shine rashin biyayya zuwa gare ka kan abin da bai saba ma Allah subhanahu wata'ala ba to matakin farko shine malamai suka ce Allah madaukakin sarki yace a fara da wa'azi fa'izuhunna Eh, wa'azi za a fara da shiryar da ita da nuna mata haɗarin rashin biyayya ga ainihin wato yage aure a ja mata ayoyi da abubuwa to idan Allah ya sa ta karɓi wa'azin ta gyara kaga shikenan in kuma wannan bai ba sai a je ga mataki na biyu shine wahaji ruhun nan Allah ya ce to sai ku ƙaurace musu amma sai Allah ya yi wa ƙauracewan ƙaidi sai ce filma ba zai amma ƙauracewan wato a wurin kwanciya kawai wasu suka ce ana nufin saduwa wasu kuma suka ce a'a ana nufin dai a ƙaurace mata idan tana wancan gefe gefen dama kai kuma kana gefen hagu in tana yamma kai kana gabas amma kuna wuri ɗaya eh ba yadda ka ƙaurace ma gidan ka koma ka nemi wani gida ka abin nan ba ko ka bar gari ko ka ce za ka kama hotel kai kayi yaji saboda haka kaɗo hutu yadda wasu ke yi to wannan kuskure shi yasa Allah ya ce fil mabaji eh wasu ka ce ma kinaya ce anil jima' eh a gane ko da ta neme ka saduwa to karka ba ta haɗin kai amma dai kuna tare to wannan shine mataki na biyu in bai yi ba to shine aka ce wadure buhunna Allah ya ce ku buge su haga umarni ne an gane yawwa amma wannan darbut ta'dibi ne bugu ne na ladabtarwa yawwa ba bugu ne na ka fasa mata fuska ba ko ka kumburar da jikinta ko ka fitan mata da jini ko ka karya mata kashi ba irin wannan bugu ake nufi ba ana nufin bugu na ladabtarwa shi yasa ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi yadda za a yi bugu ya ce bugu wanda baya sa rauni kuma ya nisanci fuska yawwa don shari'a ta hana a bugi mutum a fuska an gane? to wannan shi ne shi ya sama aka samu daga asalaf ƙarƙashin wannan aya wasu suka ce ba abin da ake nufi ka nemi hankicin ka ka buga mata eh wasu suka ce ka ɗauki takalmi wasu suka ce ka yi amfani da hula saboda wannan duka don an nuna maka ba wai so ake ka aibanta ta ba na ba ta ragari to bayan wannan umarnin da ya zo to sai Allah ya ce in daga baya kuma suka yi muku biyayya wancan annushuz din da ta yi daga baya kuma ta gano kuskurenta wala Allah ma ta nemi kai mata afuwa to Allah ya ce fala ta bugu alaihin da sabila kaga ce a to kai kuma ai sai ka rama sai an yi wanwan eh tunda ta yi maka to yanzu kuma kai ma yawwa to wannan ba daidai ba ne to shi ne a sheku abdullahi ya ce wannan aya wannan hannun da ya zo daga ƙarshe to yana na akan hannunsa ba za a karkatar da shi daga hakikarsa ba na ba ta rangane yawwa saboda haka haramun ne in mace ta yi kuskure ta gano kuskurenta ta tuba kuma kai ka ce ka yi amfani da wannan dama ka cutar da ita wannan haramun ne bil ijima' hatta su masu cewa a irin nan a wannan siyaki za a karkatar da hannun a ɗauke shi akan majaz to su ba su tafi kan cewa wannan hani ne wanzaje e tabbatacce a kuma ba a shafe shi ba yawwa saboda dama illar da ta sa aka baka waɗancan hanyoyin don ka nuna mata kuskurenta shine saboda abin da ta yi to yanzu kuma ta tuba daga shi kenan alhukumu kuma ya duru ma illatihi wujudan wa adaman yawwa yawan tun da annushuz din ta tuba a kansa yanzu kuma ba maganar ma wa'azi an gane kan wannan laifin sai dai kai mata wani wa'azin wani abin daban ba maganar ƙaurace mata ba maganar kuma a buge ta to ai da ma gaggawa ɗaya ce to shi ne a shehu abdullahi ya ce wannan hani ne ba tare da saɓani ba na'am kuma wanzaje mm, eh lazimin ai sabitun lil baqa mai tabbatuwa ne zuwa ga wanzuwa to shine a shehu abdullahi rahimahullahu ta'ala ya kawo mana ita wannan mas'ala din to sai mas'ala ta gaba mala ya ce shine dalla ala fasadi ma an hunuhi لجلهم لجلهم وقيل لا فوجه mm,
to wannan shi kuma matsala ce ta gaba karkashin hanin hawayo na'am
an gane na'am shine a abinda malamai ke cewa halin nahayu ko an nahayu hal ya dullu ala fasadil manhiya anhu na'am amla na'am
shari'a ta ce karkai abu ta hana ka
na'am sai ka je ka yi wannan abun na'am shin wannan abin ya lalace ko ko bai lalace ba na'am tunda shari'a ta ce karkai ka ce ka- ina ba ta an gane na'am to kuma ka je ka yi to yanzu kenan abin baya da baya da wata hakika kenan tunda ka keta ma shari'a ko an keta to shine yace dalla ala fasadi ma an hunuhi na'am wato ya yi nuni akan lalacewar abin da aka hana mana an nahayu shi hani to dalla yana nuni ala fasadi ma an hunuhi mm, kan abin da aka yi hani a kansa na'am ana duk abin da shari'a ta ce karkai na ba ta gane na'am misali ko da ibada ce ta hana ka mm, to fa in kai ba ta yi ba na'am na ba ta gane na'am don dama sharaɗin ingancin abu shine ya zan an neme ka kai ɗin mm, to nan kuma an neme ka karkai na'am lijullihim kuma wannan shine fahimtar mafi yawan malamai na usulul fiqh wakila amma a wani zancen an ce la ko alama mm, Eh, don an ce karkai abu to hanin baya nuni akan lalacewar almanhi an hudu ka- baya nuni wasu malamai abinda suka faɗa kenan na'am Eh, kamar mazhabul hanafiya mm, su sun tafi akan wannan to kan wannan mas'ala sai mala ya ce fawajjihi mm, biliyai saboda wazani na'am
fawajjihi ka fuskantar da wannan matsala game da fasha nikahin da shigari lala bude auren shigari mm,
inda na aguma mu malikawa na'am saboda haka ya tabbata fi sahihil bukhari wa muslim da sauran littattafai na sunna na'am cewa manzon Allah ya yi hani daga auren shigari an gane na'am yawwa musamman ashigaru sarih na'am wanda malaman fiqh suke kira da ashigaru as-sarih mm, shine ka aura ma mutum yarka ko yar uwarka shi ma ya aura maka tashi na'am sai a ce to an yi wanwan ba sai ya kowa ya bada sadaki ba eh saboda haka an yi- an yi hurhure mm,
ba gaba na'am kai ka bashi shi ya baka saboda haka shikenan canji kawai an kai to da jahiliya suna irin wannan auren na'am da musulunci ya zo sai ya bata shi mm,
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hani a kansa to a gun malikawa in aka yi irin wannan auren buɗa shi ake yi na'am a gane yawwa ƙablar dukuli wa ba'da na'am ya tare da ita ne ko ko bai tare da ita ba na'am to alƙali zai buɗe wannan auren mm, yawwa kuma a fikihu in ka ji an ce za a buɗe aure to dama bai yi ba dama babu shi sure,
Mm. shi yasa ba za a ce ya sake ta ba mm, an gane na'am yawwa to shi yasa suke amfani da lafazin alfasku mm, mana a buɗa kawai a ce ke ki koma gidanku kai kuma ka kama gabanka na'am shikenan sai a raba su na'am an gane na'am me yasa saboda suka ce hani akan abu mm, to yana nuni akan lalacewar aiki da abin da aka hana din na'am tunda su an hana su aka ce kar su yi kuma suka je suka yi to tun da sun yi dole a bata shi eh to wannan shine abin da ya tabbata inda na a shehu abdullahi ya ce a gun malikawa amma wal hanafi shi mai bin tafarkin al'imamu abu hanifa na'am lam ya rabe ga fashan hahuna ya ce "A'a, ba za a buɗe auren ba
to aure ya yi na'am kawai alkali ya ce kowansu ya ba da sadaki shi kenan sai su ci gaba da rayuwarsu na'am eh ma'ana akadin ya yi yanzu kawai abin da aka bi su sadaki sadaki yawwa an gyara a ai babu wani gyara ai dama ya ana aure ba a bace sadaki ba sai daga baya mi Ah, barai ko babu aure sahihi ne shi auren shi na'am gane Oh, na'am ai akwai ne kahu tafwiri akwai shi kwarai yawwa dama ai shi sadaki ba sharaɗi ba ne wajen ƙulla aure na'am hatta auren malikawa illa dai sharaɗi ne wajen dukuli Mm.
cewa ko da an ɗaura baka ce ga abin da za ka bada ba to ba za ka tare da ita ba sai ka faɗi ga abin da za ka bayar na'am to kana ayyana abin da za ka bayar shi kenan ko da bashi ne an bi ka Mm.
amma shi kullin ya inganta na'am to nan su malikawa suka ce a kullin bai ma tabbata ba na'am shi yasa suka ce a buɗa an gane na'am
saboda haka bal- ba magana wani abu ko zadaki ko waye da sauransu shi kuma limamu abu hanifa ya ce a'a akadin da aka yi da aka kira waliyai da masu karba suka karba suka aka yi wannan dai akadin ya tabbata na'am
eh kawai dai yanzu sharaɗi sadaki sai kowa ya bada sadaki shikenan na'am eh saboda shi bai yi aiki da waccan ka'ida ba Mm.
cewa hani akan abu na'am Allah na fasa to kaga shi bai yi aiki akan wannan ka'ida ba na'am
to shine lam yara fashan hahuna eh anan shi ya ce a baya ganin a buɗe auren na'am
kawai kawai aure yayi me Ya yi.
aure ya tabbata ko na'am
to shine mala ya ci gaba da bada misalai yace kal bai'i ma shartin wa bai'in wa salaf man fi makanil ghasbi salla mukhtalaf Mm.
وهكذا الصلاة في أوقات ممنوعة الصلاة أو بقعات na'am
الشيخ عبد الله يتشي هكا ننك البيع كما تسنكي ما شرطين أما كما أكرات wannan cinikin da wani sharaɗi wanda musulunci bai yarda da wannan sharaɗin ba ma'ana sharaɗi ne wanda yake salwantar da samun cikakkar dama ga wanda shi ya sai abu to har ko yaushe aka sa irin wannan sharaɗi to ciniki bai tabbata ba misali wani eh, zan sai da maka gidana na'am ka gane kan miliyan kaza na'am amma da sharaɗi bai yadda kai ka sai da mu wani ba a'a to
eh to kaga wannan sharaɗi ne wanda zai salwantar da shi ya amfana da abin da ya saya kwarai to dama me yasa ya sai gidan dan ya amfani
dan ya amfana kwarai kuma cikin amfanin akwai ya zauna akwai ya sayar in bukata ta mi da ta kama
ko talauci ko kuma canjin unguwa ko kuma wani hali ya zo mai na ya canza wannan gidan ya yi masa karabi kwarai ko ba haka ba akwai shi kwarai to sai ka ce a'a kai baka yarda ya saida ma kowa ba to
ko kuma a'a wani zan saida maka gidana amma ban yarda ka ba sai kyauta ba ban yarda ka yi sadaka da shi ba to kaga ciniki da sharaɗi kenan to wannan haramun ne na'am a gane na'am yauwa can zamanin jahiliya suna yawan irin wannan cinikayya ɗin su larabawa na'am eh to sai musulunci ya zo ya ɓata saboda sharaɗi ne wanda ƙarshe in ka duba babu wata maslaha ga shi wanda ya sai gida kwarai eh ah, to ka ce ka saida masa Mm.
ai ya riga ya samu cikakken mulki kwarai to ina magana kuma ka zo ka dabaibaye shi da wasu sharar wasu wasu ƙa'idodi da kwarai ko ko malam zan saida maka mota amma ban yadda kawo ba a'a to eh ko ban yadda ka ba wane ba to duk wannan ba daidai ba ne na tunda dama shi ciniki ai yakan tabbatar da mallaka ga wanda ya saya cikakken mulki kuma yawwa to shi yasa yanzu ko dai ka saida masa ko kuma ka haƙura to irin wannan auren malaka ko da an yi cinikin buɗa shi ake yi an gane na yawwa buɗa shi ake yi ba za a tabbatar da shi ba ba za a tabbatar da wato shi ba haka nan wa bai'in wasalaf ko a haɗa ciniki da rance an gane a lokaci ɗaya to shi ma irin wannan shari'a ta hana na Yawwa, kamar misali kana da turmin atamfa guda biyu ka ce wane zan saida maka bashi zuwa in an yi albashi sai ka biya ni na sai ku yi ciniki gwargwadon yadda kai kaji kana iya saida masa na amma ba kuɗi hannu ba bayan kun kulla cinikin ka hannanta masa na
sun zamo nashi yanzu na yanzu kai kuɗi ka bi kwarai amma atambobin sun zamo mi nashi na shi sai ka ce to amma ɗayan nan guda- gudan nan ɗayar ka saida mai ita na ƙadan
na
sai a ƙulla wani ciniki a kanta ita kuma sai ka ɗauki kuɗin shi sai ka bashi na
kaga ka saya shi ma ya saya kwarai naka na ƙadan nashi ajal
eh ajal to ka gani ciniki da rance kenan to wannan haramun ne na shine bai'un wa salaf na eh ba hudu ko wala to ba haramun bane ko da ba abu komai haramun ne
na eh hadawan shine ba a so ba fifiko ba to wannan shine idan ma sai an samu eh sai an samu na ƙasashe yawo to ka gani sai an samu cutarwa wala
to haka man fi makanil ghasbi sallah haka nan wanda ya salla a wani guri da ya kwace da karfin tuwo eh ya kwace gonar wani ko filin wani Mm.
saboda shi wancan yana da rauni Mm.
shi kuma babba ne sai ya kwace wurin na sai zo ya masallaci ko ya gida na sai ya dinga sallah a wurin to a malikiya sallarsa ba ta yi ba
na eh babu sallarsa haramtaccen wuri ne Hmm, haramtaccen wuri ne na
saboda haka ba nashi ba ne na Eh, ita kuma ibada musamman kamar sallah to ai sharɗanta ka yi ta wuri wanda yake halattacce to wannan wurin ba naka ba ne wurin kwace ne na ko na sata da sauransu na da ake da ake samu eh to su malika sun ce sallar ba ta yi ba eh amma akwai sabani shine yace mukhtalaf an samu sabani wasu na ganin a'a sallar ta yi Mm.
laihin kwacin sa yana nan bai shafi sallar sa ba na eh bai shafi sallar sa ba amma dai a gumu mu malikawa to ba bata bata inganta ba na
wa haka za haka as-salatu yin sallah fi auqatin mamnu'a a cikin lokuta da aka hana a yi sallah a cikinsu na
kamar lokacin da rana ke bullowa take fita ko lokacin da take faduwa ko lokacin da rana ta kai tsakiya na qabla zawali waqatul listiwa waɗannan lokuta guda uku an hana yin sallan nafila a cikinsu shi yasa zaka ga duk salloli ma waɗanda aka farlanta ba wata sallah da musulunci ya ce a yi ta a wannan lokaci Mm.
to idan mutum ya yi nafila a waɗannan lokuta guda uku ba ta yi ba saboda an hana an gane shi kuma hani yana nuni akan lalacewar aikata abin da aka hana ɗin to shi ne mamnu'atis salati au buƙu'ati ko kuma wuraren da aka hana a yi sallah kamar waɗanda muka yi bayani a darasin da ya gabata wurin zuba shara mahauta makabarta da sauransu yawwa to wasu malamai duk sun tafi kan cewa sallan ba ta yi ba tunda an samu nasi da ya hana to wal haqqu a sheku abdullahi ya ce zance na gaskiya za a duba ne game da ita wannan ƙa'ida na cewa a annan na haye dullo ala fasadil manhiya anhu cewa za a duba in kana li haƙƙin lahi idan wannan abin haƙƙin Allah ne abin da aka hana to ya sudu to a nan lallai hannun nan ya ɓata aikata wannan abu sau da haka duk abin da yake haƙƙin Allah ne a gari to za a za a ɓata za a ɓata shi ba za a ainihin tabbatar da shi ba to shi ne ce lale haƙƙi abdin wahi banda abin da yake wato tsintsar haƙƙin bawa ne wahi wanda yake mai rauni a ta fuskar abin da Allah ya ɗora masa to in abin ya za haƙƙin bawa ne to wannan aka ce ba za a ɓata wannan abin ba to shine zai ba da misali sai ce lil'abdi fi tasriyatil hayawani wato haƙƙi ya tabbata gabawa fi tasriyatil hayawani wajen tsare nonon dabbobinsa eh ma'abuta dabbobi suna da wata al'ada idan za su kai dabba kasuwa ran kasuwa to za su keɓance kamar kwana uku haka ba a tatsan nononta sauransu saboda nonon ya cika cikin hantsa yadda ya an kai ta kasuwa za ka ce lalle wannan akwai lafiya akwai nono akwai kaza da sauransu to suna yin wannan Eh, su ma can larabawa ma'abuta raƙumma da shanu duk suna yin wannan to musulunci sai ya zo ya hana ya hana tasiriyatu alhayawan to sai zan kai da ka zo kasuwa sai ka ga wannan dabba sai ka ga hantsata ta cika sai ka ɗoka nonon gaskiya ne sai ka saya bayan ka saya sai ta bayyana gare ka ashe ba da gaskiya ba ne tsare shi an kai a gari to anan sai malika suka ce cinikin ya yi amma sai a a ba dabba kwana uku a gane idan aka tatsa nonon cikin kwana uku in aka ga ya ragu to lallai ciniki ya koma ƙasa eh sai ya rage maka wani abu tunda yanzu kaga kimar ta ba za ta kai kamar na farkon ba eh tunda da haka ka iskota ai ba za ka saita da wannan kiba ba to shi da suka ce idan aka bada kwana uku in nonon ya ragu da aka tatse shi to lallai yaudarar ka aka yi saboda haka alkali sai ya sa a sake yi wa wannan dabba kuɗi ba waɗancan kuɗi ba na farko sai a kira dillale a ce to yanzu dabban nan tana nawa in aka ce kaza in ya biyo wani abu can sai ya sai ya bashi kuɗinsa abin da ya sa malikawa ba su ɓata wannan ba saboda wannan haƙƙin bawa ne nono haƙƙin bawa ne ba haƙƙin Allah ba ne waƙi Allah ne to shi yasa ba a ɓata cinikin ba a gari yau ba su ɗauku waccan ƙa'ida suka yi amfani tun da annabi ya hana ya hana tasiriyatul hayawan yauwa duk wanda zai kai dabba sa kasuwa to kar ya ce ba zai tatsa nonon ta ba saboda nonon ya taru a'a ya tatsa an gane ya kai ta a yadda take a hakikatta mai saye ya saya shi kenan ba wani abu ba ne in kuma ya yi wadara to daga baya ga abin da alkali zai yi to lillahi amma ya tabbata haƙƙi ne ga Allah fi ne da salati sani lokacin da aka yi kiran sallah na biyu a ranar juma'a da aka ce fas'au ila wazarul to bayan an yi ci- bayan an yi kiran sallah na biyu din sai suka je suka kulla ciniki نعم
ko da bisa jahilci suka yi bayan sun kulla sai aka ce "Ah, ai an yi kira ba ku sani ba suka ce wallahi ba mu sani ba مم.
su malika suka ce a ɓata a buɗe cinikin bai ba kwata-kwata sai a ce kai ba shi kuɗi ne kai kuma karɓi kayanka مم.
ku bari sai an sai liman ya sauko daga juma'a نعم
saboda mi wannan haƙƙi ne na Allah مم.
saboda lokacin lokaci ne na Allah lokaci ne da Allah ya ware a bauta masa نعم
ba lokaci ne na ciniki ba ciniki kuma wannan kaga amfanin bayi ne مم.
ko ba haka ba قال
to saboda haka yin wani abu ba abin da Allah ya shar'anta ba to an shiga haƙƙin Allah مم.
to shi yasa anan aka ce cinikin bai yi ba مم.
amma wancan kuma na dabba yayi نعم
shi ma din in dai ba an yi shi ne lokacin juma'a ba na fatar an gane نعم to haka zaka kalla shi abin da aka hana sai ka ga haƙƙin ya taƙaita gabawa shi kaɗai to ba za a ɓata cinikin ba ko kuma ba za a ɓata wannan abin ba نعم in kuma abin ya shafi Allah مم.
ko kuma wani ɓangare haƙƙin Allah wani ɓangare haƙƙin bawa نعم to wannan za a ɓata shi in dai haƙƙin Allah ya shigo to za a ɓata wannan abin ko da an ƙulla shi نعم ko da an yi abin za a ce me إيه.
za a ce bai ba نعم kamar nikahu shigari نعم eh, haƙƙi ne na Allah مم.
an gane نعم yawwa ba haƙƙi ne na bawa ba to shi yasa malika suka ce a ɓata shi eh shi yasa malika suka ce a ɓata shi saboda auren Allah ya shar'anta shi an gane don bayi su yi amfani da shi su kusanta zuwa gare shi نعم to kaga ya zama haƙƙin Allah kenan قال to karkatar da shi ba yadda ya ce ai ba taɓa haƙƙin Allah ne مم.
to shi yasa aka ce a buɗe shi نعم to haka zaka kalla duk inda hani ya zo sai ka tsaya ka duba zakkin نعم abin da aka hana tsantsar haƙƙin Allah ne ko na bawa نعم in na Allah ne to sai a ɓata
مم.
in ko ba na bawa ba ne to shi ne sai a ce ba za a ɓata shi ba Mm. to sai mu kwana a nan in mun dawo sai mu shiga ci gaban misalai fayufsahun nikahu bi talaqi imda'uhu bin nasi zu'tilaqi eh to zai bada misalai akan abin da ya shafi saki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته